ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له أبدا ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الأرض والسماء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا مزيدا أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau takwas ga watan safar shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da takwas hijiriya da ya dace da ashirin da biyu ga watan julai shekara ta dubu biyu da ashirin da shida miladiya muna darasi na tamanin da shida a cikin wannan littafi mai albarka zadul mustaqbal wanda muke gabatarwa a masallaci na usman ibn affan ko madanin daya najeriya idan yan za su iya tuna muna cikin kitab salatul jama'a salatu aljama'a mun tsaya daidai magana akan sallar jami'i halalarta tana da falala ita karan kanta amma a ina ya kamata a yi ta tafi falala da farko muka ce ana yin sallar su wato rundunonin yaƙi sojoji ahlus sabin suna yin sallah a masallaci guda ɗaya su haɗu gaba ɗaya shi ne falala gare su mayaɗa almurabitun kenan wanda suke jihadi suke tsare ƙofofin musulunci sannan kuma sai masallaci a anguwa wanda aka wofuntar da shi ba a yin sallah a cikinsa kuma ya zamanto idan kuka tsaya kuka raya shi za ku raya sallah a wannan masallaci to yin jam'i a irin wannan masallaci da ku tafi duk ku watse ku bar shi masallaci da mutu to gwanda ku je ku yi sallah ko ku biyu ko ku uku a cikinsa wannan ya fi halala saboda kar a wulaƙanta masallaci ko a tozarta shi na uku sai masallacin da ya fi kowanne tara jama'a masallacin da fi kowane tara jama'a imam al-qarafi Allah masa rahama yana cewa la niza'a anna salata ma'a sulahai wal ulama yin sallah tare da salihan mutane masallacin da yake an san masu sallah mutanen kirki ne kuma ma da malamai a ciki والكثير لكم متعني ديوان من أهل الخير ولن نسيب ما أبو تعالى خير سلا أير وأن مسلتي أفضل من غيره يا بين سلا أشكي وأن مسلتي وشيبة لشمول الدعاء سودا أنا يويتين الدعاء أشكي إير وأن مسلتي وسرعة الإجابة كما ana gaggawan karɓan addu'ar ma'abuta sallah a wannan masallaci wa kasartar rahama da kuma rahama da yawa da take sauka a irin wannan masallaci wa kabul shafa'a sannan kuma Allah yana karɓan ceto a irin wannan masallaci wannan ta sa da yawa cikin malamai suke zaburar da mutane su rinka cinkara masallatan da ake taruwa da yawa a wajen sallar jam'i a a cikin shi sa suka ce hata hadisin nan da yake magana a kan lada ko daraja 27 da 25 suka ce 27 din nan wanda ya fi jama'a da yawa ne 25 masallacin da ba jama'a da yawa ko suka ce 27 wanda ya fi nisa 25 kuma wanda ya fi kusa da gida duka wannan dai don suna mana falalar sallah irin waɗannan masallaci masallaci na hudu wanda yake mai daraja a sallah shi ne tsohon masallaci da ɗaɗɗan masallaci a masjidul atik wannan inda akwai masallacin da ya daɗe to a je a yi sallah a cikinsa shi ya fi falala akan sabon masallaci me hikimar haka saboda kada mutane su ga sabo su kashe tsohon su je su raya sabo don haka sai ake cewa a yi sallah a tsohon masallacin ya fi falala kuma daman asali tsohon masallaci na harami ne a yi na makka da madina kuma a tarihi an sani ba wanda ya kai su falala mai sallah a cikinsu sai wanda ya biyo su da baya to sai na ƙarshe na biyar shine masallacin da ya fi nisa masallacin da ya fi nisa da zai kai sallar jam'i a cikinsa shi ya fi maka lada akan masallacin da yake kusa da gidanka har muka kawo hadisin banu salima waɗanda suke suna nesa da masallacin annabi suka ce za su zo su sai fili su gina gida kusa da masallacin annabi suka nemi shawara annabi ya ce diyarukum tuktabu asarukum bari sani ba ku zauna a gidajenku ku ta zuwa za a rubuta muku wato lada mai yawa idan kun taso shine sai kuma malami mana magana akan rashin halaccin wani ya zo ya tada sallar jam'i a masallacin da yake da limami ratibi kar wani ya riga shi ya wuce sai da dalili guda biyu dalilin farko wato ya ba da izini ya ce a wannan sallah ya ba da wakili ko ya ba da na'ibi kamar yadda manzo Allah sallama lokacin da bai da lafiya ya wakilta Abubakar irin mutane sallah da kuma lokacin da ya je sulhu sayyidina Bilal ya zo gurin Abubakar ya nemi izinin ya zo ya mutane sallah saboda uzuri ko kuma jinkirin liman idan liman ya jinkirta ya wuce lokacin da aka saba da lokacin da aka aji to wannan a iya zuwa a gabatar da sallah wani ba shi bai wuce sallah saboda ai kun ga akwai jinkiri ba za a ainihin wato sanna ba ba lokacin da manzo Allah ya yi jinkiri bai dawo daga wurin sulhu ba aka gabatar da ainihin wato Bilal Bilal ya gabatar da Abubakar ya je sallah manzo Allah bai yi musu ba kuma har ma zuwa yayyabi abubakar din sannan wata rana a yakin tabuka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi jinkiri bai samu fitowar sallah ba a yakin tabuka ya jinkiri bai samu yin fito sallah da mutane ba sahabbai suka yi tibaki suka ce abdurrahman ibn auf ka wuce kai mana limanci lalle ya uzuri ya kama annabi to kun ga anan akwai uzuri shi kansa mai shari'ar gaba ɗaya bai samu zuwa ba an gabatar da wani ya zo ya sallah a maimakonsa a lokacin da aka gabatar da abdurrahman ibn auf a yakin tabuk sai ga annabi kwatsam ana cikin sallar sai zo yana zuwa bai yi wata wata bakwai sai ya kabbara sai ya bi abdurrahman ibn auf sallah kenan kaga mun samu wani sahabi na gaba da shi ma annabi ya bi shi sallah wanda Allah ya bi abdurrahman ibn auf sallah ya bi sai da abubakar kuma sallah bayan an idar da sallah annabi ya kalli sahabbai ya ce ahsantum kun kyautata da kuka ga nayi jinkiri ban zo ba kuka tayar da sallah na hadisin muslim ya rawaito shi ba da gira dan shuba Allah ya masa rahama da haka idan liman yayi jinkiri mai tsawo jinkirin da yake shukku alal ma'mumin zai tsananta wa mamu kuma ana jin tsoron fitan lokaci idan liman bai zo ba to ba laifi a samu wani wanda ya dace ya cancanta a masallacin sai a gabatar da shi waye ne zai zaɓo wanda ya cancanta lada da masallaci shi yake da hakkin jagorancin masallaci kuma shi ne shugabanci yake hannunsa lokacin da liman baya to yau za mu ɗora sabon karatu malam ya ce wa man sallah sun ma fardun sunna an yu'idaha illa magriba duk wanda ya riga ya sallah a gida ya idar da sallah sai kuma aka tayar da wata sallah ta farilla to an sunanta masa ya maimaita wannan sallah din da yayi ta farilla illa magriba amma banda sallar magriba wala tukrahu i'adatu jama'ati ba makaruhi bane ba ki ba a maimaita sallar jam'i a masallaci guda daya a maimaita bayan an yi ta sallar jam'i ta liman ratibi a maimaita wata jam'in amma fi ghairi masjidai makka wal madina ce banda masallacin makka banda ko masallacin madina waɗannan ba a so sai dai inda uzuri da zamu bayani daga baya wa idza uqimatis salatu in fa har aka tsayar da sallah aka yi gari kamacin sala ko ba za sala ce illa maktuba to babu wata sallah fa da ake so a yi a wannan masallaci in ban da wannan tafarilla da ake fa in kana fi nafilatin atamma malam mai wannan littafin ya ce idan mutum yana cikin nafila to sai ba zai iya kammala ta illa an yaksha fawatal jama'ati fa yaqta'uha sai dai in yana jin tsoron jam'i zai iya kubuce masa wajen kokarin kammala nafilar da ya faro bayan an tada ikama ko kuma ana cikin ikama yana sallah aka tada ikama yana nafila in yace sai ya kammala to zai jam'i zai wuce mai to wannan ya yanke sallar ina fata ana fahimta ya cire ya yanke ta kuma kabbara qabla salami imamihi wanda ya kabbara kafin liman din sai ya ce assalamu alaikum lahiqa bil jama'ati to wannan za a rubuta masa cewa ya haɗu da jam'i za a rubuta shi cikin waɗanda suke jam'i ko da liman yana zaman ta iyali lahi bil jama'a za a rubuta shi ya shiga jam'i shi ma za mu zo mai sharhi da baya daga baya insha Allah wa illa in kahora ki an idan kuma mutum ya ma samu liman yana mai ruku'i yana cikin ruku'i ya same shi da kala ma'ahu fil raka'ati to in ya sami shi yana ruku'i to wannan raka'ar da liman yayi ko da baya nan aka yi fatiha da sura amma ya riski liman yana cikin ruku'i to shari'a ta ba shi dama ya shiga cikin wannan raka'a din ya irga shi ma Allah ya ba shi wani bonus kenan wa ajza'atu tahrimiyya kabbara harama da yayi ta wadatar masa kur ta dauke masa karatun fatiha ta dauke masa karatun sura sannan kuma wannan kabbarar ma da ya a wani kauli cikin kaulin malamai in yi kabbarar haramar ya wuce ya yi rukuri to ta wadatar masa ko da bai yi takbiratul intiqali ba a wani kaulin wasu kuma suka ce in yi kabbarar harama Allahu akbar yana tsaye to sai kuma ya takbiratul intiqal min rukunin ila rukunin daga rukunin kabbarar harama yana tsaye sai kuma ya kabbara takbiratul intiqali ila rukunin rukuyi wanda zai tafi ya je ya yi ya rukuyi shi ma za mu zama bayani insha Allah wala qara'ata ala ma'mumi idan mutum yana bin liman sallah to babu karatu a kansa an masa afuwa wa tusahabbu fi israri imamihi amma mustahabbi ne idan liman yana karatun sirri a koyi azhar ko la'asar to yayi karatu ko kuma fatiha guda biyu bayan azhar fatiha guda biyu bayan la'asar da fatiha ɗaya ta bayan magariba to yi wannan karatu wasu kutihi da kuma ma in ana karatun jahariya din duk lokacin da liman ɗinka ya ɗan yi shiru ko numfasawa zai yi ba laifi ka ɗauko karatu ka yi na fatiha wa idan lam yasma'ahu haka kuma idan kana bin liman libodin wato saboda kana nesa da shi baka jiyo karatun kamar irin masallatan da ake yin sallah ba da spika ba saboda girman masallacin liman yana ta karatu tsohon baya ba sa ji ko da sallar bayyana ce tun da kai ba ka ji to ya halatta kai karatu a bayan liman lali tarashin ba wai banda wanda kurumta ya same shi ko wata larura ta same shi baya ji sosai ba ba wannan ake nufi ba wa yasabtihu ويتعوذ فيما يجهر فيه إمامه كما mutum zai iya an so gama mu ya yi du'a istiftahi addu'ar bude sallah kenan ita ma za mu zo mai bayani mu karanta ta sannan ana so mutum ya yi a'udiyya wato ya nemi ya yi isti'aza daga sharrin shedan a duk da lokacin liman yana sallar a bayyane kai ma za ka yi sannan kuma فيما يشهر فيه إمامه ومن ركع wanda ya rukuyi aw sajada qabla imamihi wannan yayin liman kenan wanda ya riga liman dan sa rukuyi ko ya riga liman dan sa sajada fa alaihi an yarfa yana kansa ya dago kansa da wuri li ya'ti bihi ba da hu dan yazo ya biyo liman bayan sa ya bi shi ba a yin rukuyi kafin liman ba a yin sujada kafin liman fa'in lam yaf'al abdan duk wanda bai aikata haka ya dawo ba da gangan da taurin kai ya riga liman yin ruku'i yana jiran liman ya taho haka ya wuce yi sujada kafin liman ya zo yana tunawa bai sake komowa ya haƙura sai da liman din sai ya bi shi ba badala salatu sallarsa ta lalace irin yayin liman din nan an yi sami Allahu liman hamidahu ana yan addu'o'i kafin a yi shi tuntuni ya tafi ya tafi sujjada wani ya dan tafi sai ji shiru sai ya lalle ko haka ya ga na bayan sa ba su taho ba sai ya makale haka a hanya to wai kai ka sai ka tsaya ba a yin sujjada jama'a sai ka ga liman ɗinka ya kafa goshi a ƙasa shi ne ga'idar sallah mamu da yake bin liman bai wucewa ya tafi sujada kuskure ne ma da ake yi ana tafiya a tare da liman yana tafiya ana tafiya dan zai iya yiwa ya jinkiri ka riga shi da haka a ka'ida in kai sami Allahu liman hamidahu kana yin sujada ne in liman ka yayi sujada to wannan kuma ta sa malamai suka ce limamai su daina gaggawa a sallah gaggawan da za ta sa su haramta wa mamansu riskarsu yanzu limamin da ya kafa goshi Allahu akbar kudin sai ya dago to kaga ai ya haramta wa mamansa su riske sun da an ce sai sun jira shi sun ga ya kafa goshi sannan sai su bi shi ina fata ana fahimta wasu malamai ne ma suka sauƙaƙa suka ji an ce ai Allahu akbar ya ja ya kusa kaiwa sai ka tafi to idan liman ya zama mai gaggawa yana kafa gocin sai ya dago maka to kai kafin ku yi sujada ya dago ya rushe maka raka'a ta wannan kuma wajibi ne ga limamai su rinka taka tsantsan idan sun yi sujada su rinka jinkirtawa akwai mai ciwon kafa akwai mai ciwon baya akwai wanda a hankali yake tafiya sujada me za ka zo da kayin sujada ya ka ce koran ka akai kamar akan gaushin wuta ka saka goshin ka ko mutum ya zo yana mutane sallah yana musu ganganci a ciki an taba zuwa direba yana tuka mutane ya ta wasa da mota ai ba daidai ba ne kuskure ne liman ya ci sallar ganin dama su sallar nan ba ta ka bace kai daya amana ce aka dauka aka baka da haka kai ta cikin nutsuwa in yaso in kai kai dai zaka ji shi ka je kai ta jagajagar ka amma akwai hakkin mutane ba wani halatta kai jagajagan bane ba a kula da kyau masu jan mutane sallah akwai huku wallahi duk lokacin da ka zo ka lalata sallar mutane gaba ɗaya laifin su yana garin bayan ka kuma ba ce wai dan kai liman bane an yafe maka da haka ya kamata a kula yin sallah cikin nutsuwa a same ta don a samu ladan sallah amma irin sallah ta gargajiya da ake ta gaggawa abun tausayi masallatan ahlus sunna a ringa irin wannan salloli ba daidai bane yaushe za mu gyara yaushe za mu gyara yaushe idan mutum yana da uzuri yana da damuwa ya ja baya ya ba wa na'ibin sayi ba shi kenan ba in kana cikin uzuri kana da gaggawa ka haƙura ka je wani masallaci can ka je kai sallar ka ka bar mutane su sallar su a kula fa da kyau saboda amana don haka malamai suka ce wanda duk ya riga liman sallah tsarku'i ko sujjada to ya maza liyarfa ya dago wato ya tarar da shi idan ku yi iya dago sallarsa ta baci ko da ku ya bi liman wannan kan liman bai zai dauke masa ba wa in raka'a wa rafa'a qabla ruku'i imamihi idan ya dago ya gane kuskurensa ya kuma zo yi ruku'i kafin wato wa in raka'a wa rafa'a qabla ruku'i imamihi ma'ana in ya Allah ya sa ya samu ya dago ya ruku'i kafin imam din sai ruku'i aliman amdan da gangan shi ma ya riga liman din sa ruku'i shi ma badala sallah ta bace wa in kana jahilan idan jahili ne ba ilimi bai sani ba kawai ya zo ya ga ana sallah ne ya jona au nasiyan ko kuma mantawa yi malai ce to shi ma za a bashi rabansa badalatin raka'a faqat wannan raka'a tasa ta lalace idan an idan da sallah sai ya rama ko da kuwa yana gani ya yi rukuri ya yi sujada amma ai ka riga liman tunda ka riga liman ka lalata raka'arka amma uduri saboda jahilci amma uduri saboda mantuwa amma wanda yayi da gangan shi sallar ci gaba ɗaya ta rugurgure ta baci kuna tare da ni wa in raka'a wa rafa'a qabla ruku'ihi idan yi ruku'i ya dago kafin ruku'i liman sun liman ɗinsa sun masajada qabla raf'ihi kuma yi sujjada kafin liman ɗin ya dago batalat shi ma dai sallar ta lalace duk wannan magana ake akan yayin liman illa jahila wan nasi banda jahili da kuma wanda ya mantuwa wa yusalli tilka raka'a qada'an to shi kam wanda ya jahilci ko ya yi mantuwa to zai rama wannan raka'a a matsayin qada'i wa yusannu lil imami at-takhfif ma al an sunnanta wa liman ya sauƙaƙa wa mutane idan an zo sallah amma fa sauƙaƙawa tare da cika sallah kada wani ya ɗauka an ce a sauƙaƙa ya yi biri biri biri biri ya gabje ruku'i ya gabje sujjada ya gabje tumanina a'a ya yi cikin sauƙi kar a takura wa mutane a sallah amma kuma ya zama an cika ruku'i an cika sujada shine ma'al itimami wa tatwilur rak'atil ula aksar min saniya an so liman ya tsawaita raka'ar farko ya zama tafi ta raka'a ta biyu tsawo me hikima saboda in ya tsawaita raka'ar farko ya ba da dama mutane su shishigo su shishigo sun samu kammalallen sallar jam'i saboda za mu zo mai magana akan shin wanda irin su sallar jam'i duk ɗaya da wanda ya samu raka'a hudu cif cif da wanda ya samu raka'a uku da wanda ya samu raka'a biyu da wanda ya samu raka'a ɗaya amsar ba duk ɗaya suke ba ina fata na fahimta wai samun cizaru dakili an so a saurari wanda yake shigowa me ake nufi idan liman ya yi ruku'i sai ya jira da mutane suna ta tahowa wani masallaci ne mai jama'a akwai layin banɗaki layin wajen alwala ko kuma mutane suna ta zuwa mustahabbi ne idan ya yi ruku'i ya saurari mai shigowa wannan ba laifi ba ne ma'ana ya ƙara tsawon ruku'in don masu shigowa su riska don kada ya haramta musu da sauransu mutum yana zuwa kawai sai ka ji sami Allah da bana bidiyo ko ba ka yi magana ba in ka ji haushin liman ɗin amma idan ya ɗan ɗaga maka ka ce alhamdulillah ai sallah sai irin ta zuwa ne wallahi to wannan musabi ne haka imamu nawawi ya faɗa a cikin abin nan ɗinsa littafinsa sannan kuma amma faɗin kirin malam ya shuka alama amomin kada ya tsananta wa mamu malaman bikin suka ta bayani suka ce to shi kansa faɗin kiran kada liman in ya jiyo muryar wani babban mutum yana alwala ya ce to bari in jira alaji wani duk wanda ya wannan ya saba Allah ko na jiyo wani aboki na ko na jiyo wani malami na ya zo ana ce malam sando zuwa sando zuwa ashe malam bai alwala ba ke kai ta jinkirta a rukui suka ce banda wannan kawai zaka jira ne baka san waye mai zuwa ba amma yayin da kai kasdi kai nufin jiran wani babban mutum to wannan wasu malamai suka ce wannan laifi ne saboda ka shigar da aikin wani kuma a cikin sallah ana tare da ni wa idan ta azalci mar'atu ila almasjid kuriha mantuha idan mace ta ce tana neman izini za ta masallaci to makaruhi ne mai gidanta ya hana ta ya bar ta kawai wa baituha khairul laha malai yace amma dai gidanta shi yafi wata alheri wannan shine karatun da yau za mu fafata insha Allah tabaraka wa ta'ala Allah ya samu dace sabon karatun mu na yau shine wa tukrahu okay wa man salla summa uqima fardun sunna an yu'idaha maganar wanda yi sallah kuma ya zo ya tarar ana yin sallah ya halatta ya daɗa maimaita na gaya muku a satin da ya wuce a masjidul khaif amina a manzo Allah ya ida da sallah da ya juya yadda liman yake juya sai tarar da wasu mutane su biyu a can su suna zaune kamar ma ba da su ake sallah manzo Allah ya ce ma balu kuma lam tusalli ya ma'ana a cikin masallacin ce kai yaya aka yi ba ku yi sallah tare da mu ba suka ce ya rasulullahi sallai na firi halina a mun yi sallah ne a gida kun yi sallah a gida kuma ku shigo masallaci ana jam'i ku zauna kuna hira ku kun yi zaman ku kuna kallon muna sallar jam'i la tafala kar ku sake mai rika kuskure ne an gane ku idan sallaitu ma fi hali kuma in kuka yi sallah a masaukin ku a gidajen ku sun ma'auki mata salatin kuma aka zo aka tada sallah a wani wuri da kuka zo fa sallaya ma'ahum to ku je ku yi sallah tare da mutanen masallacin sallah ta biyu fa inna hala kuma nafilatun wannan ta biyun da za ku yi nafila ne haka hadisi imamu Ahmad ya zo da imamu Tirmidhi da imamu Nasa'i to shine na muku bayani a satin da ya gabata cewa wasu malamai sun kafa hujja da wannan hadisin wajen halatta yin sallar jam'i a gida mutum bai zo masallaci me dalili suka ce a waɗannan mutane ai cewa suka yi mun sallah a gidajenmu sallai na fi ina rihali a nan gurin suka ce a hadisin annabi ba ba cewa dan me yasa kuka yi sallar jam'i a gida ba cewa idan kun yi sallah a gida daga yau sai kuka zo masallaci kuka ta'antar da jam'i to ku maimaita wannan sallar ta zama nafila sai waɗancan malamai wannan mai littafin kenan rahimu Allah a masabar Imam Ahmad suka ce to kenan wannan ya nuna ashe idan mutum yi sallar jam'i a gida bai yi laifi suka kawo wannan hujja to sai malamai suka mai da musu martani suka ce a a waɗannan fa matafiya ne kuma wannan hadisin ya faru a masjidul khaif ne rihalihi ma dinnan ana nufin a tanti tanti a masaukin su ne a mina duk wanda ya zo mina alhaji ne ai matafiya ne da haka ba a wajabta masa sai ya baro inda yake ya zo ya yi mai ba ya yi ya yi sallar jam'i a masjidul khaif da ake yin jam'i suka ce to wannan bai kamata a kama hujja da wannan hadisin wajen halatta mutane su zauna su ta jam'i a gidajensu su ki zuwa masallaci ba suka ce lalle dai in dai mutum ya ji kiran sallah ya fito sai dai da wani uzuri ko ya makara ko bayi da lafiya ko dai wani uzuri karɓaɓɓe ya iya tsayawa ya sallah da 'ya'yansa ko da iyalinsa ko wani dalili ko kuma wataƙila masallacin mutum bai yarda da imam ɗin ba ko yana ganin sallarsa ba yana yin ta daidai ba kuma in yace zai je wani masallacin ba zai samu ba wannan yana dama ya sallarsa amma haka kullum mutum ya zauna ya ajiye 'ya'yansa da iyalansa da matarsa kawai shi kullum sallar jami'arsa a gida yake yi to menene essence na gina masallatai babu inda ni zan yi a gidana kai ma kai a gidanka to sai a rufe masallatan kowa yana da gida yana da iyali da haka a fito ina fata ana fahimta a fito a yi sallah tare da mutane wannan kenan illal magariba malam yace banda sallar magariba ita ba a so a maimaita ta ba me yasa na yi bayani a satin da ya wuce saboda ai kun ga ita wuturi ce wuturi ce an yi guda uku in ka da karawa ka yi shida kenan to kuma ba a so a yi wuturi guda biyu wannan dalilin haka suka ce amma dai wasu malamai sun me da martani sun ce a'a ya halatta idan mutum ya ga dama ita ma zai iya idan ya wannan sunna din wala tukurau i'adatul jama'ati amma ba a yi ba ba makaruhi bane wato wajen maimaita jam'i a wani masallaci inda ba na Makka da Madina ba mai littafin nan yana mai da martani ne akan malaman da suke ganin kawai a masallaci sallar jam'i ɗaya ake a masallaci ta liman rati duk masallaci idan an gama sallar jam'i guda ɗaya to kawai a rufe masallaci kar wani ya zo makararre a yi wani ɗari kamacin sala akwai wannan ra'ayi cikin ra'ayukan malama ina fata ana fahimta a me dalili suka ce wannan in aka bar haka an buɗe ƙofar rabuwar kan musulmi daga cikin dalilan waɗanda suka hana a maimaita jam'i suka ce barin a maimaita jam'i bayan jam'in farilla na liman ratibi akwai buɗe ƙofar rabuwar kan musulmi wancan su sallah wancan su sallah wannan su sallah an raba kan mutane amma in musulmi suka san cewa sallar jam'i ɗaya ake a masallaci to kowa zai yi ƙoƙari ya zo irski wannan sallar jam'i to wanda ya makara ya zai suka ce koma gida ko ya shi shi kare Allah ji kan malam Ja'far rahimahullahu ta'ala da a farkon masallaci na Usman bin Affan lokacin tun muna yara tun ba ko aure ba mai ba suka ta fafata da malam Abdul Wahab akan wannan ra'ayi shi malam Ja'far zai yi wahala ka ganshi a farkon a wannan kenan ya makara yana maimaita jam'i ko ana jam'i shi a inda ya zo ya yi da to sai juya gida ya sallah shi kuma malam Abdullah hafizahullah shi kuma yana gani yana gani yace dan me ba za ka zo a jabi yace kai dan me yasa zaka daina jabi ina tunawa lokacin muna ganin suna ta bugawa muna kallo wannan ya kawo nasa su haura shi malam Abdullah yana da ra'ayin a maimaita jabi shi kuma shafi Jafar yana da wannan ra'ayin ba za a maimaita jabi ba kawai kar a maimaita jabi ta wannan wannan amma a farkon ainihin wato fatuwarsa ne daga ƙarshe bayan sun fafata kuma naga ya dawo da ra'ayin yana ba da fatawa akan halaccin yin haka da rahimahullahu ta'ala rahmatan wasiya kenan akwai malaman da suke da wannan ra'ayin da fahimta sannan dalilin su na biyu shine yana sabbaba kiyayya yan adawan liman su ki su bi shi su kirkiri wani masallacin bayan shi ai ta kamfen kar mu bi shi sallah bari in ya gama mu mu zo mu ta mu in aka yi wasa ba a yi da gaske ba sai ga an buɗe jam'i biyu a masallaci wanda an samu waɗannan matsalolin a wasu masallatai a ƙasar saudiya sai da hukumar saudiya ta yi magana ta kafa ma doka ta ce addini jam'i biyu a masallatanta da an yi a rufe kawai wasu kawai idan ba sa da ra'ayin neman he su kafa kutularsu he su kafa jama'arsu an tada sallah ana tada sallah karfe ɗaya da rabi ne ce ku kar ku dusi biyu sauran kwada kawai he ka ga masallaci ya rabu gida biyu an idan wasu ma tsayawa za su yi a waje ana idarwa sai kuma su shigo suka ce to wannan falalar da suke nema wato bata kai falalar haduwar kan musulmi ba so a haramta musu yin wannan jam'in dan kar a raba kan musulmi shi yafi alkhairi ina fatan kuna fahimta to wannan cikin uzurorin su ne amma abin da yafi inganci halacci mun karanta hadisi da ku cewa wani mutum ya zo ya yi sallah a ya zo annabi ya idar da sallah a masallaci ya gan shi ya zo shi shi kare zai yi sallah ya kabbara ko zai kabbara manzo Allah ya ce sabai ba wanda zai mai sadaka annabi da kansa ya ce ba wanda zai yi wannan sadaka suka ce kamar ya ce wani ya zo ya sallah tare shi wani ya tashi aka yi gadi kamar sallah suka yi jam'i ya ce to kun masa sadaka yanzu kun ga ya samu ladar jam'i kamar yadda kuma kuka samu ladar jam'i wannan hadisin dalili ne karara da yake halatta ha halatta yin jam'i guda biyu a masallaci guda daya akwai wasu maganganun ba wannan ba in Allah ya kamu lokacin zamu fada da zancen bi idan Allah ta'ala to a nan gurin na farko i'adatul jama'a ana maimaita jam'i ne a masallaci saboda riskan falalar sallar jam'i wai saboda tsabar falalar sallar jam'i ta kai ga idan an yi na asali a masallaci kuma ku zo ku daɗa maimaita duk an halatta muku ina fata ana fahimta in jama'ar farko ta wuce ya halatta ku ta biyu malamai suka ce kamar yanzu irin masallatai da suke kan hanya yanzu masallacin da yake kan hanya in ka ce jam'i ɗaya za a yi kaga ta takura yanzu wannan masallacin nan mu a bakin babban hanya yake idan mun yi jami'in wani yana wucewa da mota zai zo ce aka ga masallaci bari sallata wani daga nesa unguwa yake wani daga kasuwa ya taho wani da ya saito zai zo ya azhar anan sai tara an idan idan ka ce jami'i ɗaya za a yi to ka cutar da mutane ka bar masa falalar da in ya zo ko da bai samu jami'in farko ba zai samu jami'i na biyu malamai suka ce ya halatta saboda uzurin sallah da yake a masallaci na kyan hanya ina fata ana fahimta to idan masallacin da ba kan hanya yake ba kuma malamai suka ce na fiƙo sai a duba a gani shin maimaita sallan nan da mamu suke yi dan me suke maimaitawa uzuri ne saboda nisan unguwa saboda yawan mutane saboda saboda saboda kaza eh to wannan ya halatta su maimaita suka ce to idan kuma aka gane ana maimaita jam'in nan ne saboda raba kan musulmi da kuma kiyayya da limamin da aka nada wanda shine limamin ba a son sa ne shi yasa ake yin jam'i guda biyu to wannan haram ne a wannan lokacin me yasa aka ce haram wato falalar samun jam'in su bai kai kiyaye haduwar kan musulmi ba falala ba za a bar su dan a biya musu bukatar su su samu falalar jam'i ba kuma su zo su raba kan musulmi ba to a nan gurin ya kamata hukumar masallaci ta hana ko hukumar gari ta hana ko gwamnati in ta musulunci ce ta hana saboda a samu jam'ul kalima kada a samu tafriqu al kalima wannan wajibi ne duk wanda ya ji kiran sallah kawai ta ya baro aikin da yake yi ya zo a yi wannan sallah din to akwai wasu masallatai a turai saboda yanayin kuncin wurin sallah din da kuma kasashen da suke rayuwa a kasashen ba na musulunci ba ne kuma ita gwamnati tana da ka'idarta ko fakin din mota a kasashen turai ba fa ko ina kake fakin ba tsayawa ma kai mutum ba ko ina zaka tsaya ba akwai inda ka zo za a ce karka tsaya nan so sannan kuma su ba su yadda a zo ana musu shahu a hanya ba kasashen turai ba ba a yi musu wani masallaci ya fito a zo a sa sahu a dakatar ba sa bari saboda su ba ruwan su fa da sallah su hakkin dan adam ya fi hakkin Allah a wajen su to ai su Allah ma ba su yadda da shi ba kai ne ka yadda akwai Allah zaka bauta masa kaje kai ta bauta ka bara sada ka ba shi yasa su a wajen su su kasashen turai hatta sifika da kuke gani ba a sa lasfika ana ana sallah a waje haka ana yi suka ce ai ba ba kasan musulunci bane ba kuma kasan ku bane mu muna kula da human rights muna kula da haƙƙin dan adam da haka wanda baya sallah kun takura masa da haka idan za a kira sallah sai dai a kira da wannan speaker ta ciki kuma kowa suka ce ya duba lokacin sallah ai an san lokacin kiran sallah kowa ya duba agogonsa kowa ya sa a wayarsa da haka bara a kira sallah fili ba saboda ai ba kasan ku bace ba kasan musulunci bace su haka su ce to wai irin wannan tsarin ne fa malam wasu yan boko a cikin mu marasa kishin addini suke so su jajibo mana wannan tsarin su kakaba mana shi a kasashen mu na musulmi uwa uba mu musulmi kuma su sa gwamnati ta rattaba hannu akan wannan su goyi bayan wasu kafirai tsiraru a cikin mu a ce ba za a kira sallah abun tausayi a karamakalla abu mai ciwo wallahi wannan barbaran ra'ayin yayi na so yanzu hatta kasar saudiya kiran sallah ne kadi za a yi da last week amma da an zo sallar magariba isha'i asuba ba wani liman da ya isa ko ladani ya kunna musu speaker ba wallahi dai ka ji shiru in dai aka yi kiran sallah a saudiya ne in dai baka je sallah ba to ka rasa sallah wai ka ji an kabbara sallah ana ta karatu sun hana sun hana ƙwarai kuwa banda haramin makka da madina shi wannan haramin makka da madina sun ba da uduri akwai baki akwai faɗi akwai yawa amma ƙananan masallatai na unguwa me yasa saboda haka ake a ingila america a canada a china a ina haka ake inna lillahi wa inna ilaihi albarkacin jin karatun qur'ani nan da sautin nan wani karatun zai ciyo ya farka daga bacci yace subhanallah an tada sallah to irin wannan ne fa yanzu ake nema aka gaba mana shi a zo hudubar juma'a liman yana ta ihu iya na cikin masallaci ne suke ji duk nawa da ba su to abin da nake kai ku gare shi ne su a kasashen turai din don haka yawan su musulmin a wasu masallatai ta saka ba zai taɓa yiwa su zo su sallar idi a lokaci ɗaya ba kuma ba zai yi su sallar jam'i a lokaci guda ba wasu wurare kamar musamman dai juma'a an fi yin juma'a da idi juma'a sai a yi guda biyu ko guda uku ƙwarai kuwa da sun ga akwai wanda za su yi a farkon lokaci sai a ce juma'a a nan masallacin akwai limamai guda uku akwai limamin da zai tayar karfe sha biyu daidai karfe ɗaya daidai ya idan dolensa karfe ɗaya daidai ya idan kuna idarwa kowa ya fita akwai limamin da zai zo ya hau shi kuma mumbari karfe ɗaya da minti biyar lokacin kun fita shi kuma ya zo ya kabbara sallah ya idar karfe ɗaya da rabi ka ji na biyu to akwai kuma wanda zai zo ya gama karfe biyu daidai akwai masallacin sallar idi ma ba guda ɗaya suke yi ba saboda yawansu dole sai sun rabu in sun zo gaba ɗaya a lokaci guda za su cika wurin sai sun cike hanya hukuma kuma za ta iya rufe masallacin kuma ba uban da ya sai magana ta ce ya za ku zo dalilin ibada ku ku cutar da waɗanda ba musulmi ba da haka wannan ta sa hukumar masallatan suke yin timetable na sallar juma'a guda biyu ko guda uku in sallar idi ne kuma guda biyu ko guda uku akwai yan yi karfe bakwai daidai akwai wanda za su tayar karfe bakwai da rabi haka ake to kaga wannan hukuncin ba zai dace da su mana cewa kar a maimaita sallar jam'i a masallaci kenan wato duk hukuncin da shari'a ta yi akwai larura da take iya ta mamaye abu dole kai sassauci akan hukuncin me hukunci na shari'a kuma ku gane fikihun addini shine wani lokacin fa Allah zai saukar da aya ya ce ai kaza tabbas Allah ne ya ce ai annabi ne ya ce ai shari'a ne ya ce ai amma yanayi zai sa ba za a da ayan nan ba ku fahimce ni da kyau ka ku yanke mun zance na ito ai gaskiya ne ga cikatar zancen abin da nake nufi shine bari mu dauki kissa sayyidina Umar a lokacin Amr Ramadan Allah ya saukar da aya wa sariq wa sariqa tufaqtahu aydihuma jazaan bima kasaba da kalamin Allah a yanki hannun barawo sayyidina Umar ya hawo ya ce a wannan shekarar saboda bala'in yunwa da ake yi yunwa duk wanda ya je wani gida ya saci kayan abinci ba za mu yanke hannun sa ga kuma aya ta ce a yanke hannu haka ne ko ba ka ba me dalili zuwan yunwa da tsanani da mutane suke ciki ta sa dole a kyale mutane a sassauta musu saboda ba me yayi dalilin da Umar ibn Jawad wannan yace a tsare ran dan adam din kada ya mutu shi yafi alheri a tsare rayuwarsa ya ci gaba da rayuwa ya bauta Allah shi yafi akan a ce a tambaka masa abinda ayat ta ce idan yayi a yanke hannunsa wani jin jin tsoron yanke hannun sai ya mutu to akwai misalai irin wannan ba shi muke tattaunawa don kai ya ci mana lokaci akwai misalai da yawa da malamai suka kawo kenan ko da malamai na fiqh sun faɗi wani hukunci akan kaza kaza ne kar ai kaza to ana duba yanayi ana duba uzuri to idan kuma wani wani ya dauki ra'ayin shi baya maimaita jami'a masallaci shi ma yana da dalilin sa abin da ya dogara da shi fahimtar sa kenan da haka akwai da yawa mutane da ya zo ya ji an yi assalamu alaikum to kana ma yake tafi gida kawai me yasa shi bai yadda a maimaita jam'i ba ko kuma sai ya koma gefe ya je ya sallarsa shi shi kadai wannan fahimta ne wanda kuma amma akwai aula minha wanda ya fita alheri malam yace banda masallacin makka da madina shi ma makka da madina a yi da gangan ne ya zama makaruhi yi da gangan ka ika bi limamin makka su dai su ko shirin a da kowa ne kowa ne ko a madina ka ika bi limamin ka bari sai an idar da sallah ka zo kai kamar yadda yan shi'a suke yi a masallacin makka da madina su yan shi'a abinda suke yi ko dai su zo kafin liman ya tada sallah da an kira sallah sai ga sun yi sahu iya ganin ka duk adadin jirgin su ko jama'ar su duk yan iraq sai ga sun tada sallar su ana shigowa ana ga kamar sallar su kuma suna fita a maka ko madina haka suke duk da hukumar ta yi ta matsanta musu kar ai kar ai amma saboda fitintunun siyasa din nan suka faru na yaƙe-yaƙe da faɗan da suke ta yi suke ta ɗan ɗaga musu kafa haka kuma za ga ana kurubar juma su kuma can sun kewaye sun tara mutanen su da lasfika a wajen masallaci suna musu wa'azi suna wada ko kuma sai su ki zuwa masallacin sai an idan da sallah sai kaga sun zo sun tada ta su jami'i saboda me limaman su sun ce musu waɗannan kafirai ne kar su bi su sallah to ai ana wannan to shi yasa malamai suka ce wanda yayi da gangan to ya aikata haramun ya yi amma wanda ba da gangan ba masallacin makka da madina shi fi cancanta a jam'i guda biyu saboda yawan mutane wani ya shigo umra an yi da magarba wani ya shigo aikin hajji an gama an yi da isha'i wani baki suna zuwa don haka hukuncin shi yasa bai shafi masallacin makka da na madina ba sai dai wanda ya yi da gangan wannan suna da khususiya kenan ina fata ana fahimta to wannan kenan wa idan uqimatis salatu wala salata illa al-maktuba malai ya ce idan an yi da ɗan mikis an tada ikama to babu wata sallah sai dai ta farilla abin da yake nufi la ya juzu li ahadin an yusalliya nafilatan kar wani ya zo ya tada sallan nafila bayan an yi ga ikamatu sala hukuncin farko kenan in dai an yi ikama a masallaci to haramun ne kai nafila wannan abin da yake nuna mana wato kokarin hada kan musulmi su yi kokari su rinka yin sallah a cikin jam'i kar su watsi kar su rabe hatta nafilar da zaka yi ita ma bautar Allah ne amma an ce in dai an yi da iqamatu sallah ana so a gan ku a hade kuna bin liman guda daya sannan fa'ida ta gaba shine wajibi ne ga masu sallah su zamanto suna cikin jama'a wahida kada wani ya yi ikhtilafi ya saba a gan shi yana sallah daban dan zai iya ba da wani sabon ce oh wannan bai yadda da imanin ba kenan ba kowa ne zai yadda cewa nafila kake yi ba kuma ba kowa ne zai yadda cewa kana da uzuri ba to shi yasa kawai idan uqimat as-salat fala salata illa al-maktub idan aka tsaye da sallah babu ita sai ta farilla shi sannan kuma suka ce ina da kyau mutum ya kiyaye a hukunci kamar haka wanda ikan ikabbara sallah sai ladani izo itayen maka da ikama kana tsakiyar nafila to shine mai littafin yace fa in kana fi nafilatin atamma idan kana cikin sallar nafila ne ka cika kayan ka anan ka gaba da gangan kai ba ka riga ka fara nafilar ka ha ka fara nafilar ka sai ladan yazo yayi maka illa ya maka da sallah bai jira ka ba kuma daga nan wasu malaman fiqh suke cewa da liman da yake sa ta da sallah dan liman shi ke sa ta da sallah saboda ka'ida ladan baya kadika mata sallah sai ya hango liman ya taho ladanan da da sun ji duriyar liman suke kadika mata sallah to wata za a samu matsala dan ba mamaki ka ji duriyar su ka ji maganar sa ashe ashe gudawa ma yazo ya yi gudawa sun yazo ya yi sallah ko kuma ma bai da alwala ina fata ana fahimta ko mun nan da an sha mana haka da muka taka burgi tukuna da an ji duriyar ka a bakin kofa sai ka je ana ikama kai kuma ka taho sai ka jaddada ba dan ba kai sallah ba Allah ba to ka'ida sai ka ga liman ya taho a shiri yake a tada sallah shi yasa wasu ma suke jira sai ya ce sai an dan taba liman ai sallah sai ai sallah haka annabi ya faɗa a cikin hadisi ina fatan kuna fahimta to sai suka ce kai liman idan ka zo ka tarar da masallaci duk ana nafila kaka ce aini liman ne na zo lokaci yayi bari a tara dan daga musu kafa saboda kada ka lalata musu sallan nafilar da suke yi amma tsabar da tace idan uqimati salatu fala salata illa al-maktuba dan jira su su dan gaggama nafila ko ba su gama ba kafin ka yi ruku'i za su iya kammala ta in mun ɗauki ra'ayin waɗanda suka ce ya halatta a ci gaba da ƙarisa nafila ko da ana sallar farilla ne don wasu sun halan haramta wasu malaman suka ce irin zahiriya jumhurin malamai sun tafi akan ya halatta ka kammala nafilar ka idan an yi ikama kana cikin nafila sai aka yi ikama to ya halatta ka kammala nafilar ka ibn azam az-zahiri yace sam yace annabi yace idza uqimati sala fala salata illa maktuba kuma ku tashi kuna sallah yace ai babu sallah gaba daya ibn azam yace ba wata sallah ai annabi ya kore kawai in dai an tada barilla yace ko ka ci gaba ma ba ta ci yace alala ta kawai take kayi ruku'i ne kawai kayi sujada kana ta motsi kawai to amma wasu suka ce idan har zai iya kammalawa ya riski jam'i to ya kammala wasu kuma suka ce in har zai iya riskar raka'a ya kammala amma in har nafilan nan za ta sa ruku'i ya kukuce masa to abinda fa zai samu a raka'a ɗayan nan ta farilla ta fi nafila dubu raka'a ɗaya ta farilla abinda za ka samu saboda hadisi da manzan Allah ke cewa Allah ya ce abin da ya fi so bawa ya yi masa shi ne maftaratuhu alaihi abin da na farlanta masa suka ce ya za ka zo kana kokarin raya nafila ka rushe raka'a guda ta farilla ka yanke ta ka gutsure ta shi ma gutsura sallar ka dakatar da ita din za mu zai magana kan me ya ake dakatar da sallar mutumin da yana cikin nafila zai gutsure ta ya zai iya gutsure ta magana guda uku wasu suka ce sallar ba zai maza Allah ya ce yace yace bude sallah wannan tahrimu har takbiru wa tahlilu har taslimu annabi ya bada ka'ida bude sallah da Allahu akbar kabbar harama kammala sallah da yin assalamu alaikum da ka shari'a ta ce ka kammala sallah ka ko baka gama ba ai annabi ya koya mana ya ake kammala sallah shine ai sallama sai wadansan suka ce ha yau daman ana iya yin sallama a sallah ba a gama ba hikimu kenan suka ce ya za a yi a ce a yi sallama ba a gama ba suka ce ba za a yi sallama ba to ya za a yi suka ce kawai ka guduri kawai a ga kafi ta kawai wasu na uku suka ce a'a niyyar ka kana kulla niyyar ka daina yin wannan nafilar ta lalace sai wadancan suka ce ya za ku tume mu cewa an yanke sallah ba a sallama ba a kammala ba suka ce kai ka yanke ai shari'a ce ta yanke ta shari'a ce ta ce maka idan uqimati sala la salata illa maktuba idan an tsaye da sallah babu sallah sai ta farilla waye hana sallah shari'a da haka kana da wata magana ba ka da wata magana ibn hazm ce ba fala salata wadancan suka ce kai kuma ibn hazm kai tsanani babu sallah gaba daya a abin da ake nufi fala salata kamila babu sallah cikakkiya dai ka dai tauye sallarka duk wanda ya bari ana sallar farilla yana nafila to sallarsa ba cikakkiya wani malaman hanafiya su kuma suka ce ka kammala kayanka abu hanifa me ya dalili suka ce ga Allah ya faɗa cikin Qur'ani fala tubdilu a'malakum ka kula lalata aikin ku ga aya Allah ya ce kana bata aiki ya zan zo ina nafila kudin zo bata aiki na dan haka zaka ga su yan Hanafiya ko irin sallar asubahi aka zo yan Hanafiya idan an zo sallar asubahi saboda falalar raka'ata ne fajiri ko sai kaga mutum ya zo yana sauri yi maza maza yi raka azan daga Allahu akbar yayi tunda dama ita da wuri ake gama ta yi maza maza zai yi riske falala guda biyu sannan kuma idan yana cikin yin sallah liman ya zo ta daga da kamar sallah shi yana da aya yace ba zai yanke ba ka je kai ta sallah ka nima ne tawa me dalili Allah ne yace fala tubtilu a'malakum kar ku lalata aikin to wannan rikici yana da tarin yawa yanzu yaya zamu abinda za mu yi anan za mu tafi akan zancen da ya fi inganci wato kada mutum ya kirkiri sallar nafila bayan an yi ƙarƙa musu sala kaji ɗaya haram ne haka malamai suka faɗa kar ka kirkiri nafila bayan ƙarƙa musu sala ko da ku kai ɗan hanafiya abu na biyu shine wanda yake cikin sallar nafila ya fara kuma aka riske shi da ƙarƙa musu salatin masallaci to ya duba ya ga zai iya gama ta da wuri kafin a yi rukuyi eh zan iya to kammala ta ba zan iya gamawa ba to ka yadda ka rasa farilla raka'a guda dan kai nafila to sai ka je ka bi dan akwai waɗanda suka ce jam'in ne in zai kubuce maka ka datse ta yaqta'u hadin sai in gaba ɗaya raka'a hudun ne ko raka'a uku ne ko raka'a biyu ne za su wuce zaka yanke ta amma in ka san zaka iya riskan raka'a ɗaya suka ce suna da hadisi dalili dan manzon Allah ce duk wanda ya samu rukuni ya riski jami'i suka ce to kar ka kashe nafilarka ka yi kokari ko da raka a dayan karshe ce ka je ka riska to ka je samu falal jam'i kuma ka samu nafilarka wani zance ne fi inganci kawai ka yi kokari ka gama nafilarka kafin a gama sallar ne sallar kafin a gama raka a guda daya kar ka bari raka a guda ɗaya ta kubuce maka shine malam yace fa in kana fi nafilatin atamma illa an yaksha fawatal jama'ati fa yaqta'uha sai dai kaga mai littafin ci sai dai yana jin tsoron jam'in zai kubuce masa ina fata ana fahimtar to yanke wa man kabbara qabla salami salami imamihi lahiqa bil jama'ati wannan ko yana magana akan yaya ake riskan jami'i wanda ake so a ce ya riski jami'i duk wanda yayi kabbara kafin liman din sai sallama in dai ka samu liman ko da iya zaman tahiya ne yana kada yatsa kai Allahu akbar ka shiga ko da tahiya ka samu to za a rubuta ka a littafinka cewa ka zo jam'in magariba ka zo jam'in isha'i Allah da zai kama ka cikin waɗanda kuka ƙi zuwa jam'i to amma ku lura akwai riskan jam'i akwai riskan wato akwai riskan falalar jam'i akwai kuma riskan ladan jam'i yanzu wannan lahida bil jama'ati qabla salami imamihi ya riski falalar jam'i mana za a gan shi a cikin wanda suka yi jam'i amma ladan jam'i ba bai samu saboda bai samu raka a ɗaya ba ko raka a ɗaya bai samu ba sannan me yasa za a gane kuskuren waɗanda in sun zo kawai sun ga liman ta ya yake ga mutum ya tsaya kuskure ne ka zo masallaci wai to ai amma gama kamar su su biyar sun zo sai ga sun tsaya wani yana rike da asuwaki wani yana kaza in kuka bari ba ku yi ba wannan jam'in farkon wato ba lokaci ne malami sun yi ta bayani cewa fa duk jam'i fa da kuka sani a masallaci fa na farko shine lambar a wajen Allah jam'i na biyu ko falalarsa ba ta kai jam'i na biyu ba ai na na ne ba to waɗanda suke zuwa sallar jam'i he mutum ya tarar da liman yana zaman ta yace ai ya ma gama tunda ban samu ruku'i ba ai ban samu ba to kaga ka cire kanka baka samu me ba baka samu falalar jam'i ba kun fahimci wannan sannan abin da ya fi dacewa kai kabbara ka zauna to laifi ne biyu akwai waɗanda sai sun yi kabbara sun shiga cikin sallar in suka ga su su biyar ne kawai za kawai kawai da ina ce ce malam ko za mu sake jami'i kawai ba daidai ba ne ba daidai ba ne ka bi wannan liman din na farko ka samu wannan falalar jami'in wadakila Allah ya tausaya maka ya riskar da kai ina fata ana fahimta in ka fita daga ciki ka shiga jami'i na biyu ka sani fa jirgin farko ya tafi kuma lallai a lissafin farko da aka yi haka malaman suka ce wallahi babu sunan ka ciki ina fata ana fahimta yasa manzon Allah ya ce wannan sahabi da ya zo karshe waye zai bai sadaka a taimake ka arfa maka asiri to nan dai da za mu dakata saboda kurewar lokaci insha Allah wallahi na so mu kammala babin nan a yau to amma ma ta sha'una illa insha Allah ba komai sati mai zuwa insha Allah in mun dada samun dama sai mu fafata mu ga me za mu iya yi abin da muka faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓa harshe Allah ya mana afuwa ta'ala wa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh akwai dan uwan mu cikin dattawan wannan masallaci Malam Bello Sunna Bread mai zama a nan yana ɗan kasa biredi da a nan gurin an yi masa aikin kaba a asibitin Abubakar Imam a nan Kano a Katsina Road bayan Triumph a yi masa addu'a Allah ya ba shi lafiya Allah ya warkar da shi ɗan uwa ne cikin mabuta wannan masallaci kuma cikin dattawan da muke tare da su ana ta bugawa da su cikin ibada da karatu Allah ya ba shi lafiya Allah ya ce maka yan uwa mata sun aiko da takarda na korafi mata ɗalibai suke zuwa karatu insha Allah mun ba da takardar korafin ta sauti da haske ga waɗanda za su kula muku insha Allah zuwa wani sati za a gyara muku wannan matsala in Allah ya so yadda to hakkin ka ne dai sai ka kula da shi an ɗora maka nauyin ka je ka kula a ce maka sai ka je yanzu ka gyara musu kafin su fita wannan ya ce assalamu alaikum um, ya ce janaba takan same shi cikin dare kuma ya tashi babu wuta kuma shi ba zai iya wanka da ruwan sanyi ba kuma ga asubahi ta yi ya ce zai iya yin sallah a asubahi a haka sai da safe ya yi wanka ya yi hukunci yake ba za ka yi sallah asubahi a haka ba sai dai ka yi taimama wanda duk ya tashi yana da uzurin sa ruwan sanyi a jikinsa saboda sanyin asubahi to sai ya yi taimama ya tafi masallaci ya ɓata rai ya shiga sahun gaba ma kamar mai alwala duk ba a sani ba a idan da sallah idan gari ya waye ya samu hita ya samu ruwan zafi ya samu risho shikenan sai ya yi wankansa daga jin wannan tambayar an san daga ina ta fito ba sai na yi bayanin ta suwaye ba Allah ya bani mafita ya amma ka kai sallah babu taimama kar ka kuskura kai sallah ba taimama mai tambaya ta biyu yace Allah ya kara malin lafiya da nisan kwana da jigan magabata yace mutum ne yana sallar nafila bayan kammala sallar farilla sai wani ya zo zai bi shi a ganin wani ai kamar shi din sallar farilla yake zai jona su jami'i to shi kuma yace ya san fa ba farilla yake ba nafila yake yace to sai ya rasa yadda ne shin zai nuna masa a a a kakkabi ne dai nafila nake ba farilla ba ko ku ya ci gaba kawai ya bi shi a haka dan da niyyarsa ya halatta idan kana sallan nafila mai farilla ya zo ya bi ka ba ya kai ta wani nuna nuna ba ya halatta mai farilla ya bi mai nafila ya halatta mai nafila ya bi mai farilla yanzu mai farilla ya bi mai nafila mai farilla kai farilla kake ka zo ka bi mai yin nafila hujjarsa shine mala'ika jibrilu farkon bayanin lokutan sallolin farilla ga annabi jibrilu ne ya zo yi wa annabi limanci salloli biyar annabi ya shi malamai kaf sun yi ittifaki cewa sallar farilla ba wajibi bane akan mala'ika biyu shi ba dora mai sallah guda biyar dan haka wannan salloli da nafila ce a wajensa kuma annabi ya bi shi sahabbai ma sun bi shi daga nan suka ce a shi'a ya halatta mai yin farilla ya bi mai ne mai sallar nafila kun banci wannan kenan wanda ya zo zai yi farilla sai tarar da wani yana nafila a cikin masallaci jona ka bi shi kawai wannan shine zance maka inganci to ya maganar bambancin niyya waɗanda suka ce dole niyyar liman ta yi daidai da ta mamu wannan ba su da hujja mai ƙarfi ba daidai ba dole bane niyyar liman da mamu ta zama iri ɗaya an fahimci wannan to sai kuma ya halatta mai mai farilla ya fi mai nafila ko a mai nafila ya bi mai mai farilla yanzu na kawo muku hadisi wani bawan Allah ya zo sallah ta farilla da ta kubuce masa annabi ya ce ba wanda zai yi wannan sadaka sabai suka ce damu suka tashi sai suka me sai suka bi shi shi yana tasa ta farilla su kuma suna me yanzu da kawo muku wani dalilin hadisin masjidul khayf din hujjar me nafila ya bi me farilla annabi ya ce ma mana kuma an tusalli amana me yasa ba ku zo kai sallah tare da mu a nan ba suka ce abin sallar mu ta farilla mu a gida sai ce to daga yau duk wanda ya sallar sa farilla a gida yazo zai bi yazo ya tara ana jami'a masallaci to ya shigo ya bi fa inna halakuma nafila wannan wanda za ku yi nafila ce kenan ya halatta wanda yake sallar nafila ya ga mai farilla yana yi ya jona ya bi shi kun fahimta saboda haka babu wani laifi ba yi ka wani kaɗe kaɗen hannu a'a ku bari ku bari ni na ina a wannan bai kaje makaranta ba ko kuma wani ya zo can yana rike da carbinsa ya ga wasu sun zo sun bi mai lafiya malamai wannan fa nafila yake ku yanke ku zo ku yi farilla ina bai je makaranta ba Eh, ba laifi bane dan kabi sai wannan yake cewa dan Allah akwai wani matsayi na karatu ne da mutum sai ya kai zai zama ɗalibin ilimi yace akwai wani dattijo da ya ce min ba na neman ilimi sai na ce masa a'a aini ina halattar wato ina halattar majalisai na karatuttuka na malamai sai ce a'a ai ba za ka taɓa samun ilimi a irin wannan majalisan ba ba za ka zama ɗalibin ilimi ya ce to shi abin fa ya rikitar da shi ya ce to daman akwai wani guri ne da zai je daban inda zai samu ilimi in bai zo irin waɗannan majalisai ba ya ce gashi fa shi fa yanzu yana karatu ma har ya kusa ma ya haddace alƙur'ani izo sittin to wai yana so a ɗan warware masa shi dattijan ne ya maka kuskure kuma zai maka ta'adi hanyar neman ilimi kala kala akwai ilimi na kai hadda qur'ani kamar yadda kake yi ka je makarantar qur'ani ko ka je ka koyo a koya maka ka yi ka bada hadda ko kuma ka iya karatun ka je ka haddace ka je ka yi tasmihi a ji karfin haddar kuma a ji gyare-gyare a yi maka na biyu bin majalisan karatu irin wannan da ake duk ko ina ka ware wani lokaci da kake da shi kana bibiya da littafinka ana tattaunawa za ka samu karatun da sai ka shekara arba'in baka iya iso littafin da za ka karanta shi kuma yanzu irin matsaloli irin wannan na ilimi da ake tattaunawa ba matsala ce ta littafi ɗaya ba littafai ne da yawa to idan baka zo ba ina zaka samu naka ba za ka samu ba so zuwa irin wannan majalisi ana samun karatu shi ma hanya ne da samun karatu sosai kuwa ka ci gaba da zuwa sannan akwai kuma zuwa ka ɗauki littafinka ka je ka yi karatun na'am na'am me karatun na'am na'am ka zauna gaban malami ka ja baki ya fassara ka ja baki ya fassara ka ɗauko tun daga farkon bukhari sai ka sauke irin malamai da Allah ya ba su lokaci suna ba da karatun zaure ana maimaitawa ana yi kowanne ya zo ba da ita masa idan a garinka ko a ƙauyenka ko inda kake akwai malamai da suke wannan to sai ka ji su ma kashi kashi akwai malamin da hadisai kawai yake koyawa akwai malamin da tafsiri kawai yake koyawa akwai malamin da luga yake yi nahawu yake yi akwai malamin da usulul fiqi kawai yake koyawa akwai malamin da adabi yake koyarwa to shi kuma sai ka duba wani ilimi kake da bukata a yanzu ko wanne ne matakin karatun ka ya dace to sai ka je za ka iya daukan biyu ko uku imamu nawawi ya yi rayuwa irin wannan aka ce in ya tashi tafiya karatu sai ya dauki littafi fanni goma sha biyu a jaka fanni goma sha biyu sai ya loda kaya guda ya je gurin wancan malamin an tashi ya tafi wancan majalisi an tashi ya tafi wancan majalisi in ya dawo da daddare baya bacci sai ya karance tsaf duk inda ya je majalisi a kai da haka za ka iya samun ilimi abin irin malamai ko ta wancan hanyar ko ta wannan sannan hanya ta uku ko ta hudu ta neman ilimi shine ka sayi littafi ka zauna a gida da ɗakin ka ka buɗe littafi ka ta karanta shi kai inda baka gane ba ka sa masa fensir ka kira malamin da yake gaba da kai ko abokin ka ya taimaka ma sauke littafi a gida ka ce bari zai na karance abu dauda ni kadai a gida ai duk ka ji hadisan ko sai na sauke buhari ko kuma zan karanta risala ko iziya zan sauke ta ni kadai a gida ma'ana wataƙila ka taɓa karanta wataƙila wani malami ya karanta ko kuma littafi da ake ba a sa shi a majalisi littattafan da ba a sa su a majalisi su suka fi yawa to irin wannan kawai sai ka sa kai wanka musu karatu kaman ka cika yi wa kanka tsari yanzu ɗalibi yana iya wa kansa ya ce kullum in Allah ya so ya da kafin ya kwanta sai ya karanta shafi talatin kowane littafi ne zai karanta shafi talatin ya yadda kafin ya bacci sai karanta shafi talatin ka buga talatin dinnan sau talatin nawa zai samu a shekara zai karanta littafai masu tarin yawa wani zai ce ya yi wa kansa alkawari kawai da littafi a gefen gadonsa kafin ya kwanta bacci in ya gama kwaramniyarsa zai buɗe zai sa gilas ɗinsa zai kunna wuta da zai yi bacci ba sai ya karanta shafi hamsin na littafi kaza to ana neman ilimi akan wannan sosai za ga mutum ya nuna ya yi karatu ba a fargaba sai dai aji yana fidda abubuwa da ilimi ashe ya hana kansa bacci ne a gida da sauransu hanya ta biyar ta neman ilimi sauraron kasir da wazuka yanzu duk littafin nan da ake koyarwa duk malamai sun karantar da su da wanda aka yi da larabci yanzu sahih bukhari kana shiga intanet kace ina malamin da ya sauke sahih bukhari tun daga farko har karshe da yarurruka daban-daban in kana da karfin larabci sai ka ji duk inda shari'a kai muwadda an yi karatun ta bulugul marami dubbai malamai sun sauke riyadus salihin duk an sauke wannan kuma sautiyat kisa ɗalibin ilimi yana da laburari ta sautiyat yana da wasu malamai na duniya da yake bi littattafan malam usaimin littattafan bin bas to akwai kuma ɓangaren fatawa kana so ka karanta fatoyin malam wani duk waɗannan malaman suna da fatoyi dubbai da suka yi aka rubuta sai ka ce za ka karanta majmu'ul fatawa ta ibnu taymiya kana so za ka karanta majmu'ul fatawa ta bin bas majmu'ul fatawa ta sheikh muhammad bin salih al-usaimin duka wannan a zan ji tafsirin malam wani yanzu malam jafar ya yi tafsirin alqur'ani tun daga farko har ƙarshe baka rayu da shi ba baka taɓa zuwa majalisin sa ba yana nan a ajiye kawai da ka shiga kayi kilikin za ka samu tun daga bakara har nasi wataƙila sai ka fi ɗalibin da yake zuwa kullum kullum ba wataƙila shi ya yi fashi za ka ji karatun nan gaba ki ɗaya a mota ne a rediyo ne a ɗakin ka ne a babur ɗinka ne airfes ne kake sawa a shago ne duk wannan hanyar neman ilimi ne bibiya hanya ta bakwai bin karatu ta hanyar social media ka bi malami duk darasin tafsiri kana da littafin ka wataƙila kana ingila ko kana amerika ko kana ghana ko kana chadi ko kana kaza ko kana kaza duk kana iya yi yanzu wannan karatukan da ake yi akwai malaman da in sun ɗauko littafi shekara guda ba sa bashi data kawai za ka sa kana zaune a ɗakin ka kana shan shayi kana jin duk karatun da aka yi yanzu wanda yake zaune watakila a Amerika a Ingila yana da katon talabishin ɗinsa ya kunna YouTube ko Facebook duk wannan abin da yake duk kuɗin da zai gan ku kuma duk bayanin da ake yana da littafi yana kwafi yana rubuta fa'idar da aka kaga hanyar samun ilimi ne duk wanda za ka yi samu kar wani ya ninki mai kai ce dole sai ka bi hanya ta kaza kaza za ka samu karatu muna da alƙawari minti goma ko muke amsa tambayoyi abin da muka faɗa ne dai Allah za ba mu lada muna da kuskure kuma Allah ya mana afuwa ta'ala subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh